وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأمة المسلمي بركة مدونة اللوكشي بركة مدكسن سوا أولا دريمي البركة أتشتون وتامي الفرما watar siyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ubangiji mai kowa mai komai ya kawo mu a wannan rana na ranar litinin ranar da daidai da ran da aka haifi shugaban halitta annabi Muhammad kuma a wannan masallaci mai albarka cikin wannan unguwa mai albarka kuma wanda za mu tattauna matsala mai muhimmanci a cikin addinin musulunci alal hakika kamar yadda sayid malam sha'ib ya gabatar cewa lallai wannan karatu sun so a gabatar da shi tun ranar juma'a amma saboda wani abin da ubangiji ya kaddara wanda muna ganin alkhairi ne wa ma sha'una illa an sha Allah duk abin da aka so ba zai yi ba sai abin da Allah ya so to sai ga shi wani uzuri na tafiya ya dakatar da mu ba mu samu mun gabatar da karatun ba muka nemi alfarma muka nemi uzuri zuwa yau insha Allahu gashi kuma ubangiji madaukakin sarki ya kawo mu alal haqiqa kamar yadda yan uwa suka ji an ce tofik za mu magana ne akan ahlus sunna wal jama'a da kuma ma'anar bid'a a musulunci amma kamar yadda tun asali tafik din da muka so mu tattauna kawai shine ma'anar bid'a a mahangar ahlus sunna wal jama'a domin mun so mu ja jawabi akan bid'a fiye da jawabi akan ahlus sunna wal jama'a kasancewar tafik ne mun yi iya kokarin mu ga mun yi bayani akan sa a gidajen rediyo wanda wasu daga cikin yan uwa suka yi kokari da hoɓɓasa wasu domin a wayar da kan al'umman musulmi to amma alhamdulillah lokaci bai kure ba kuma dama ba a rasa dama ba ina ba da haƙuri kasancewar ba mu samu daman zuwa da wuri ba kasancewar wasu uzuri to amma alhamdulillah a daidai wannan lokaci na ga ga shugabannin wannan masallaci suna tare da mu Allah ƙara musu lafiya ya ƙara musu nisan kwana kuma ya taimake su idan an ce ahalus sunna wal jama'a lallai na'am lallai mas'ala ce mai faɗin gaske idan an ce ahalus sunna wal jama'a mas'ala ce mai faɗin gaske sunan wannan mas'ala na ahalus sunna wal jama'a da yawa ana ta yawo ana ta diri akan wannan sunar abin da yasa zan dan magana akan ta dan kalilan ne dalili shine muna so mu magana akan bid'a ne amma a mahangar ahlus sunna wal jamaa ba maganan bid'a a mahangana ba ko bid'a a mahangan wani malami na ko bid'a a mahangar malaminka a bid'a ne akan mahangar ahlus sunna wal jamaa to idan ko akan mahangan ahlus sunna wal jamaa ne to mecece bid'ar a mahangansu to su suwaye ne ahlus sunna wal jama'a din da yawa gari labari ya zaga ko ina ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna wal jama'a amma abin mamaki wannan sunan fa ba a taba ji a bakin annabi Muhammad ba ba a taba ji a bakin manzon Allah ba ahlus sunna wal jama'a ba suna bane yazo a zamanin manzon Allah duk wanda ya ce ni dan sunna ne to ita kanta sunan ahlus sunnan bid'a ce na farko ma kenan sai na abubakar bai san wannan sunan ba bai taba cewa ni a halin sunna jama'a bane bai taba ba sai na usman bai san sa ba sai na ali bai san sa ba sai na umar bai sani ba hasali ruwayar da aka rawaito ruwaya ɗaya ne wanda ita ma kuma ruwayar mai illa ce makurar gaske wanda aka rawaita daga tafsirin sayyidina abdullahi ibn abbas fadin allah yau ma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun sai ce tabyaddu wujuhu ahli sunna wal jama'a wata suwaddu wujo ahalus sunna wal jama'a amma shi ma ruwayan bata inganta ba ahalus sunna wal jama'a suna ne wanda aka kirkire shi bayan sahabbai sun wuce bayan tabi'ai aka kirkiri sunan ahalus sunna wal jama'a wanda kuma suka kirkire ta sufaye ne kuma sufaye nan su ne yan dariƙa sufaye yan dariƙa su aka fara kiransu da suna ahalus sunna wal jama'a wannan suna yau sai gashi wasu sun yi fashinta kuma kullum idan mun faɗa muka zauna yana da samun da ya sa muka zo da littafi amma wani lokaci da zamu ce ba buƙatar littafi duba da kasancewa a matsayin mu na musulmi to mukan ba mu kowa kofa da dama duk abin da muka faɗi to nan ba lecturer bane ni balle ya zamto kawai ina yin imla'i ne dictation kawai ka ji abin da na faɗa ka ɗauka a'a zaka iya cewa a ina ne sai mu ce maka ga wajen dalili kuma shine ita ƙarya ne take shiga gari da kirari amma gaskiya hujja shi ke bayyana ta kuma yau dalili da zamani ta zo ga cewa duk gaskiyarka in ka samu mai wayo hema alayi he zaga ka zaka yi zaka gama karatu ya ce ina wajen in ka ce ban ɗauko littafi bane ya ce to kun ga babu littafi ƙarya ne gobe a dawo a nuna in da ka zo littafin so ɗari ba zai zo ba to shi yasa da yawan lokaci idan mun je mun za mu je waje wani lokaci muka dan ari littafi ko da ƙananu ne yadda idan mutum ya zo za mu ce gashi shafi kaza waje kaza buɗe ka gani idan ya buɗe wannan hujja ya rage masa in bai buɗe ba kuma hujja ta rage za ta yi aiki a kansa to amma alal hakika kamar yadda na faɗa yan uwa faɗin ahalus sunna wal jama'a ita kanta sunar bid'a ce ita kanta sunan bid'a ne duk wanda ya zo ce maka kai kai dan bid'a ne to ya fara canza suna ya fara canza suna duk wanda zai ce maka kaza balle kalmar salafiyya ita kalmar salafiyya kan kullun ina faɗi tun ba he da manzo Allah ba duniya da shekara 700 ba a samu sunan salafiyya ba kuma babu wanda yake tabbatar da wannan sunan babu ita a zuwa ce wai kungiya salafiyya babu shi kalmar wahabiyya a ce wahabiyya sai da manzo Allah ya bar duniya da shekara dubu da kusan 100 da wani abu kafin aka fara cewa hariya ita kanta kungiyar babu ita balle kuma kalma yar kwana-kwanan nan yarmu wanda a filin kwallon jos aka bude wannan sunan shi kan wannan ma dama ba a fara magana bai da karanta iza zilzilat al-ardu zilzalaha wannan babu shi a musulunci to kai da kake so ka fahimce ni kana ce min dan bid'a ta yaya da wani bid'ar ka hau ka zo ka same ni har ka gane ni dan bid'a ne to abin da nake so in kira ka mutane shine kullum muna karanta littafin al-Imam Abdul Kahir al-Baghdadi wanda yau barin shi duniya ya kusan shekara dubu kuma ya yi rubutu akan suwa manhum ahli sunna wal jama'a akan asnafu ahli sunnati wal jama'a ire-ire idan an ce ahli sunna wal jama'a suwa ake nufi suna ne mai kyau ahli sunna wal jama'a amma wanda yau suke cin su ahlus sunna wal jama'a ne kariya suke ba su da alaka da ahlus sunna wal jama'a kuma akwai sifat na ahlus sunna wal jama'a wanda sai ka cika wa'annan sifofin a kira ka ahlus sunna wal jama'a to idan mutum ya zo ce shi ahlus sunna ne zamu tsayi da kai ko da ba a istilahin malamai ba a nassin alqur'ani menene sunna din a nassin qur'ani wa ake nufi da mai bin sunna in muka bar maganan malamai muka koma maganan qur'ani Allah ya gaya mana aya karara laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana ko uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera idan ana maganan ahlus sunna da nassin alqur'ani Allah ya ce mana su ne zakirai kawai shine zakir wanda yake zikiri ya haukace akan zikiri wannan shine ahlus sunna to kai da baka zikiri in an ce la ilaha illallah ka razana kana ce me faru la ilaha illallah me faru me faru shi ai zikiri muke kaji ma haukace zikiri kuma ba haka za ku yi ba wanda da an ce assalamu alaikum za ka miƙe ka kaɗa riganka ka miƙe ka tashi tsaye kai ne zakiru ba ka zikiri sai in kara zana ya za a yi kuma ta maka halin sunna wal jama'a kai ina ka zama halin sunna wal jama'a addini ba hayaniya bane addini dalili an yi zamanin da za a zo a kafa sifika a unguwa watse to mu ba irin wannan zamanin bane idan kuka zo kuka karanta abin da kuka faɗa wanda ba daidai ba ma za mu zo mu buɗe mu ce abin da kuka ce kazan nan ba mu gani ba malam zo ka nuna mana in kuma ka ba mu dama za mu zo mu zauna da kai ko min kankantan ka ko jariri ne aka haife ka a yau za mu ce to mu zauna a tattauna akan ahlus sunna wal jama'a wannan abin muna faɗi tahaddusan bi ni'matillah babu wani wanda ba sufi ba wanda ba sufi ba wanda yau suke da'awar sunna sunna sunna ba mutum ɗaya da ita ya tabbatar da cewa su ahlus sunna wal jama'a ne mun yi mukabala da ɗaya daga cikin wasu malamai wanda sunansa sunan malam sha'ibu ne ɗaya daga cikin limamai wanda suke jagoran da suna ahlus sunna wal jama'a a ƙasan kamaru akan ya tabbatar da shin su ahlus sunna wal jama'a ne tun da muka fara magana bai kawo maganan malamin da ya shekara ɗari biyu ba ma a duniya da mutuwa bai kawo ba amma ina kawo masa maganan su al-imam malik ibn anas al-imam ahmad ibn hanbali al-imam shafi'i wanda dukkaninsu kowa ya fi shekara dubu da ɗari biyu da barin duniya shi kuma yana kawo mutanen da ɗari biyu ma ba su mutu da shi ba in an yi magana ahlus sunna duk wanda ka tambaye ahlus sunna zai tsaya ma a mutum uku ne daga ya ce kana ce to su ahlus sunna ya maka ga su shehul islam ibn taymiya ga sunan al-imam albani ga sunan ibn abdul wahab iya malaman kenan sai bin wane bin wane wanda gabaki ɗayan su in an cire su a musulunci musulunci za ta tafi ko girgiza musulunci ba za ta yi ba in wa'innan malaman Allah ya kiyaye a ta duk arna ne to musulunci bai ragu ba mu kuma muna gaya maka malaman da kowanne a cikin sa ka cire shi a musulunci sai an samu targade ko karaya wa ma adraka man huwa al-imam malik ibn anas yau in aka zare imam maliki a musulunci bukhari sai an sake mata gyara domin ruwayan al-imam al-bukhari da dinga rawaita an wani an wani an wani tukunye dai an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga almajiran al-imam al-bukhari ne almajiran imam bukhari daga almajiran al'imam malik ne daga almajiran al'imam shafi'i tukunna imam malik radiyallahu anhu ana ma maganin irin su al'imam ahmad ibn hanbal ana maka maganin irin su al'imam abu hanifata annu'uman wa'inda wa'innan dukkaninsu sufaye ne wanda kuma sun zauna da sufaye amma kafin mu je ga maganganun malamai jagorori yaya za mu yi da maganan malamai wa'inda suke malamai ne wanda duniya ta shaida cewa su malamai ne me suka gaya mana game da maganan ahlus sunna wal jama'a ta haka abdul kahir al-baghdadi ya kare mana wannan al'amarin gabaki daya dalili kuwa shine al-imam abdul kahir al-baghdadi ya mana bayani ta wani sala shine fadin malamai ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna wal jama'a mutum takwas ne a musulunci duk wanda ya taimaka alisunna jama'a ne ka tambaye shi a wani littafi ne kuka zo sunan ku alisunna jama'a mutum takwas din nan su kadai ake kira da alisunna wal jama'a na'am anan da kun kunna shi da kan mutum takwas din nan su ne ahlus sunna wal jama'a na farkon su kamar yadda aka kawo shi ne su ne sinfun ahatu ilman bi abwab tauhid malaman tauhidi ba mujassimai ba wanda suka tsarkake Allah irin su al'imam abul hassan al'ashari da makamantansu wanda sun yi faɗi a babin ilimin tauhidi su ne ake ce musu ahalin sunna wal jama'a malamai na biyu minhum a'immatul fiqh su ne masana ilimin furu'a irin su al'imam malik ibn anas irin su al'imam abu hanifa irin su al'imam shafi irin su ga sunan kata-kata sannan kuma kaso na uku su ne wa'inda wato sun san ilimi bi turukil akhbari wa sunanil ma'thura wanda suka san ilimi na labaran musulunci kamar irin su ibn hisham kamar irin su ibn sa'ad kamar irin su ga sunan manya-manyan malamai jigajiga musulunci wanda sun karantar da addinin musulunci kuma an fahimci abin da suka karantar to bayan su idan ka wuce wa'innan su ne na uku to na hudu daga cikin su ne akwai malaman da suka san ulumul qira'at ku saka shi direct kawai ku cire wancan ku saka shi direct eh ku cire shi a jikin wannan eh ku cire shi a jikin wannan abin sai ku saka shi direct na malamai na gaba su ne wa'inda suka san na hudu su ne masana ilmul qira'at irin su al-imamu warshu hafsu da makamantansu wanda suka karantar da fannin qira'at malamai wanda suke su ne na biyar su ne malaman mu na sufai duk sufi dan dariƙa ahlus sunna wal jama'a ne amma duk wanda ba wa'in nan ba kamar yadda na gaya muku bayi cikin ahli sunna wal jama'a kuma ba a san sunansa a cikin ahli sunna wal jama'a ba malamai na shida akwai wa'inda ake ce musu murabitun wanda suke masu jihadi kuma dukkanin su in ka bibiye su sufaye ne halan bikum duk in ka bibiye su sufaye ne malamai na bakwai su ne wa'inda muka kawo su da ka kalle su wato akwai murabitun akwai malamai na takwas wanda su ne mutanen gari wanda ba su shiga cikin kungiya ba wayannan mutum takwas din su ake nufi da ahlus sunna wal jama'a amma bayan wayannan to da yawan su da'awa suke kirkira suka yi ba sa cikin ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna suna da sifofi daga cikin sifofin ahlus sunna wal jama'a na farko shine ba su kafirta musulmi ahlus sunna bai kafirta musulmi dukkanin mummunan aqidan mutum ba ma ce masa kafiri kaji an ce mutum kafiri to ba ahlus sunna wal jama'a bane idan kaji mutum ya ce ma wani kafiri ba ahlus sunna wal jama'a bane ahlus sunna ba sa israri akan saban Allah sun yadda da kaddara sun yadda da duka abubuwan da aka yadda sun yadda da magabata ba su zagin sahabban annabi Muhammadu ba su kuma tauye darajar manzon Allah su ko wa'inda suke ce maka suna sunna wal jama'a to dukkanin inda ka bibiya sai ka ga sun tauye wani daraja daga cikin darajojin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zaka ga kuma sun rushe wasu sahabban musamman iyalan annabi ba sa son su to ta yaya mutum ka zamto ahli sunna wal jama'a to wannan a takaice idan ana maganin malamai abin da suka faɗa mana kenan ahli sunna wal jama'a amma ahli sunna wal jama'a sufanci ya rigayi ma'anan ahlus sunna wal jama'a wanda aka fara kiransa da sufi na farko ko ya fara ibara da tasawuf shine ɗayan nan daga wanda aka fi san shi al-imam al-hasan al-basri wanda ibn al-hajj ya tabbatar a cikin littafinsa a cikin al-madkhal ya tabbatar da cewa al-imam al-hasan al-basri shine farkon wanda aka fahimci babin ilimin tasawuf a hannunsa shi kuma al-imam Hassan al-Basri dan renan gidan Annabi Muhammad ne ya zauna a ɗakin Sayyidatuna Ummu Salama matar manzon Allah sufi na farko da aka sansa da sufanci a cikin tabi'ai banda kuma sahabban Annabi kowa in ka dauko shi sai kaga tasawuf a tare da shi duk sahabin Annabi Muhammad tasawuf amma wanda aka fara ayyana shi akan cewa wannan sufi ne na duniya shine al-imam al-hasan al-basri shi kuma al-hasan al-basri din nan ya rayu barin sa duniya ma gaba daya ya in ka kirga barin shi duniya ya fi shekara 1350 barin shi duniya ya kai shekara 1350 dukkanin mazajen nan idan ka gangaro ka tashi kan su al-imam al-hasan al-basri to akwai gaggagaggan malamai wanda suke malamai ne na musulunci musulunci ba za a kirga babu su ba wanda daga cikinsu akwai irin su a sufiyanu sauri wanda sufiyanu sauri yau barin shi duniya hijira na shekara 161 ba duniya yau kuma in mun kirga zai baka kusan shekara 1300 da wani abu ne sufiyanu sauri barin shi duniya wannan ɗaya ne daga cikin malaman ɗarika sufi malaman ɗarika akwai irin su Fudail ibn Ayyad Fudail ibn Iyad wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai Fudail ibn Iyad din nan shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan tabi'ai wanda yana daga barin shi duniya yau kusan shekara dubu ɗaya ne da ɗari biyu da wani abu kusan da ɗari biyu da tasa'in da wani abu dubu da wani abu wannan dukkanin malamai da suna jama'a na sufai ga irin su al-imam ma'ruf al-karki wanda ma'aruful karahi wasu na ce ma'aruful karahi amma a asalin sunansa ma'aruf al-karahi ne wanda imam ma'aruful karahi din nan barin shi ya bar hijira hijiran annabi na shekara ɗari biyu ne da ishirin ya bar duniya ba ana maganin haihuwarsa ba fa barin shi duniya tsakaninsa da manzan Allah barinsa duniya hijira na shekara ɗari ɗari biyu cif ma'aruful karahi ya bar duniya kuma sufi ne ɗan ɗari ne sannan idan ka tsallake ga irin su abi sulaimanu darani wanda kutubi ne daga cikin kutubai amma abu sulaimanu darani yau barin shi duniya hijira na shekara 215 bar duniya ya kai shekara kusan 1200 wani abu a barin shi duniya ba shekaran haihuwa ba shekaran mutuwa muke faɗi kuma sufi ne ɗan ɗariƙa ne abu sulaimanu darani idan ka wuce abu sulaiman ad-darani ga irin su zinnunin misri wanda ya bar duniya hijiran annabi na shekara ɗari biyu ne da arba'in da biyar wanda shi ma yau in ka kirga barin shi duniya ya kai kusan shekara dubu ɗaya da ɗari uku ko dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu wannan ana maka maganan su ana ma maganan wa'annan dukkanin su sufaye ne yan dariƙo ne kuma su ne gaggagaggan ahlus sunna wal jama'a duk wanda kuma za a kawo maka a yau duk wanda za ka danta maka ibnu wane ibnu wane wane wallahi duka ba su fi shekara 200 ba wani ma bai kai shekara 100 ba ma yanzu alban da aka zo aka sa shi a gaban su imam bukhari gaba ɗaya barin shi duniya mun yi rayuwa fa tare da shi ba na bushi iskar da ya busa na shi numfashin da ya sheka ina laifin a ce masa kawai malami amma sai aka baka cewa su bari ku da baya kai shiga gaba ja su sai ya zamto idan ana maganar musulunci idan bai yadda ba to bukhari ma idan ya faɗa yayi kuskure ana jiran sai ma za kala al-albani ma za kala al-imam al-albani in ka zo kace bukhari ta ce a to ne ne albani yace sai a ja hadisi a ce maka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai a ce maka arrawi abu huraira al-muhaddisu albani haka suke fawa yanzu sai da me yasa cin amanan addinin Allah al-imam al-bukhari yana da malamai malamai ba malami ɗaya ba biyu ba wasu sai da suka kawo malamai kusan dubu biyu na ma'anar ma al-imam al-bukhari dai dai ya je gaban su kuma kowa sai da ya haddace shi ya san sa ya san a ina ya rayu a ina ya karatu al-imam malik yana da malamai 900 da wani abu al-imam muslim yana da malamai kusan 300 al-imam abu dawud al-imam ibnu majah wayannan malaman hadisi albani ko malami ɗaya bai da shi ko ɗaya bai da shi babansa ma da ake taya karatu a wajensa wallahi da nan matsa da bincike sai ga shi almajirin babansa wanda an sallama masa shu'aib al-arnauti ya karyata shi ya ce ƙarya ne baka yi karatu a gaban babanka ba muna zuwa karatu gaban babanka baka zuwa lokacin yaushe kai karatu a gaban shi kuma wani abin da zai baku mamaki da na ƙara bibiya sai naga albanin da kansa ya fara sai ya ce to ai babana ni in mun zauna da shi a shago musu muke yi to yaushe kai karatu a gabansa kuma yaushe za ka yi musu da shi yace babana baya son koya min karatu da bakin shi kuma ya sake faɗi kuma amma yanzu shine aka mai jarrawani a hadisin annabi ko manzo Allah ce bai faɗa ba to in shi ya faɗa kawai shikenan kuma duk girman hadisi duk yanda yake da girman annabi Muhammadu in yace karya ne to karya ne waye ɗora shi waye naɗa shi waye gaya masa kun yadda mu tafi idon ma'arife mu kaman makafi da haka zan bauta ma Allah wayannan su ne magabatanmu idan ka wuce gaba al-Imam Malik ibn Anas imamu darul hijra ko wanda al-Imam Malik ibn Anas ana magana cewa ya haɗu da sauran sahabban annabi an haife shi hijira ba ta cika shekara ɗari ba a wani ruwayan sun ce shekara tasa'in da shida wasu da bakwai amma dai dukkanin abin da a tabbatar da cewa ya an haife shi hijira ba ta cika shekara ɗari ba al-imam malik ibn anas amma imam malik ibn anas sufi ne har ya kasance yana faɗin cewa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaka wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaka wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa yace duk wanda ya karanta ilimin fiqh bai san sufanci bai ta wannan fasiki ne in ji al'imam Malik ibn Anas. Duk wanda kan tafi kihu ba sufanci, domin me yasa zama fasiki shi ne zai raina Allah ne kawai. Zai na yi wa Allah dole. Yana zaune kawai idan ya sallah sai ta alhamdulillah kawai na shiga aljanna. Don bai san bai san Allah ba. Amma in ya san Allah an kai sallan ma binta zaka yi da istighfari Allah ka sa an karba. To abin da yasa abin da ake karanta maka fiqh kawai idan kai alula iri kaza kai abu kaza iri kaza kai daidai. To shi iya daidai din zai na gani. babu kuduran ubangiji a cikin tasirinsa yanzu da fara yi ma wannan hukunci ma wannan hukunci sai zama fasiki amma idan ya hada da ilimin tasawufa al-imam malik yace to wannan fakat tahakkaka ya zama shehi muhakkiki mudakkiki saboda me yasa ya san sufanci ya san fiqh ya san shari'a wannan al-imam malik ne wanda imam malik ake magana shi ma kenan idan ka zalla ko ka wuce imam malik ibn anas za ka zo kai irin su al-imam shafi'i al-imam shafi'i wa ma adraka man huwa al-imam shafi'i imam shafi'i tabi'u tabi'in ne wanda ana maganan imam shafi'i a fannin ilimi an kai makura wanda usulu usulul fiqh imam shafi'i shine kirkire shi zikan annabi muhammadin bakurai shi ne amma al-imamu shafi'i almajirin al-imamu malik ne malamin malamin imam bukhari ne kuma ba ana magana imam bukhari ba malaman malaman imam bukhari amma al imam shafi'i da kansa yana cewa istafattu min as-sufiyya ma lam attafid min ghairi yace na zauna a gaban sufaye sai da na samu ilimi a wajen su abin da ban taba samu a wajen wani ba in ba sufi ba aka ce me ka fahimta yace daga cikin abin da na fahimta a wajen sufaye alwaqtu kasayfi illam taqbahu yaqda'aka lokaci kamar takobi ne in baka yanke shi ba zai yanke ka malamai suka ce ba wai maganan ne ba a aikace ne sufaye suke lokacin sufaye a aikace suke bin shi daga sallan azhar sai lazimi daga sallan la'asar sai lazimi daga magariba sai wazifa daga isha'i sai nafila daga nafila sai zikiri daga zikiri sai ayi bacci a sake tashi kafin asbahi a sake komawa ayi kaza dukkan mu lokutan sufaye a kirkike wannan imamu shafi yace a wajen sufaye na gani yace bayan wannan fa yan dariƙa fa nace sufaye bayan wannan imamu shafi yace na sake koya a wajen su shaggil nafsaka an nafsaka an dunya fa in lam tashgalha an dunya shagalatka bi dunya yace ka ka shagaltar da kanka ga barin duniya ka nisantar da ita idan ko ba haka ba za ta sa kai kuma ka koma san duniya sufaye ba sa bin duniya su ne az-zuhadu sufiya wannan al-imam wane muke magana al-imam shafi mu koma kan al-imam ahmad ibn hanbal al-imam ahmad ibn hanbal ya kai ga cewa yakan gaya wa ɗansa ya ce masa kai yaro ka je ka zauna da sufaye domin ilimin da ke wajensu babu da shi wannan al-imam ahmad ibn hanbal shi ake ce masa imamu ahlus sunna wal jamaa duk wani ahli sunna jama'a din to shi shugaban su ne to shi yake faɗin wannan magana koma baya kan al-imam Abu Hanifa tabi'i wanda imamu Abu Hanifa an-Numan an sani gaba da imam Malik yake a zamani amma al-imam Abu Hanifa idan an masa tambaya na ilimi yakan tura a tambayi ɗaya daga cikin shehunan sufayi ya ce ma za ta kulu fi haza ya sufi sufi wannan fata wanda aka min me za ka ce aka yi yakan zo ya zauna a gaban sufaye wayannan malaman da ne fake ga maku yanda suke bin shehunan mu na dariƙa idan ka kara gaba ana maka maganar malamai na irin su al-imam al-imam Junaidu Junaidu Salik wanda barin shi duniya hijira ne shekara 297 ne 97 din na 297 idan ka daura zuwa yau Imam Junaidu Salik ya bari duniya kusan shekara 1000 ne da 100 Imam Junaidu shekara dubu da ɗari ɗaya wannan ɗan dariƙa ne duk wanda ya zo maka magana ka cire magana wani ahlus sunna jama'a ya gaya ma wane ne malami ɗaya a ahlus sunna jama'a wanda ya sani ya faɗa ma sunan shi wallahi bai isa kawo wanda yake bi ya wuce shekara ɗari bakwai ba babu babu duk malaman kuma da zai kawo maka zaka ga sufaye ne bukhari almajirin sufaye ne muslim almajirin almajiran sufaye ne duk wanda zaka kawo har imam malik malamansa sufaye ne almajiran su irin Muhammad ibn al-Munkadir ne wanda su kuma ibn al-Munkadir kowa ya san su a irin tasawufin su da karfin bin su da son manzon Allah kai ko kullun anan na mare manzon Allah kana ta kai kai kai ahlus sunna wal jama'a ta ina wani sunna din shi yasa kullun muke faɗi ba zagi bane kuma ba cika baki bane amma ga shek Malam Ahmad Isa Jaja chief imam na wannan masallaci mai albarka ko da ba na nan na san in na kunce aikin zan batta a rikice shi in yazo zai hada sosai na sani kuma an sani cewa ba kan wallata bane zuwan mu nan mun zo ne mu jaddada abin da yake faɗi amma kuma da sharadi idan da ka hauro kana da dalili kuma nan kowa ya san kowa in ka zo za mu girmama ka ni zan ma iya zama a ƙasa dama ni zaman da ne a nan haladan 'yan masu ɗauka ne ko sai zo na ƙasa kawai in na zauna a ƙasa sai in mika ma su fika yi bayani me zan ce kawo malami ɗaya kawai ni ban da wani tambaya ni dama tambaya nake guda ɗaya ni ma ni in ka ce kawo min malami ɗaya sufi wanda ya in ce a tsaya tsaya ga wanda ya zauna a ɗakin manzon Allah al-Hasan al-Basri al-Imam al-Hasan al-Basri ya zauna matar annabi sai da suna ummu salama ita ta raine shi kuma shine sufi dan dariƙa sufi kai kawo mun sai na Abubakar sai na Abubakar kai na kada hanya da sai na Abubakar sai na kada hanya da su babu abu yayi tsanani masu surutu sun saba surutu ba komai bane yasa ba a tambayan su me da in ka ce kaza me hujja ina muku wannan tambayan da yawa ni abu ɗaya ne tambaya na shine idan mutum ya ce maka shi ahlus sunna ne ya gaya ma waye malami magabaci a cikin ahlus sunna waye malamin sa magabaci babu to magangaro ga irin su al-imam sirri sikli wanda sirri sikli yau barin shi duniya hijira na shekara 350 ya bar duniya barin shi duniya kusan dubu ɗaya ne da hamsin sirri sakali ga irin su al'imamun shazili irin su abil abbasir mursi irin su al'imamun jazuli wanda al'imamun jazuli shine wanda ya rubuta dala'ilu to me dala'ilu ma faɗin ɗarika ne me ɗarika ne ma ɗarikar jazuliya jikan manzan Allah ne an tono kabarinsa aka gansa har yau gar har yau gar yake kai kuma ka faɗi malamin ku ɗaya da aka taɓa tono shi ba ga tsutsa ya cinye shi ba yamama amma ana maka magana wayin da Allah ya yarda da su duniya ma ta karɓa yakin su saka duk wani bayanin da kuka ji ana yi tambayoyi za ku yi ku shirya tambaya ɗaya tambaya na farko wannan tambayan ina son ku rike shi malam ko zaka ba mu littafi daya a zamanin annabi da aka ce ahlus sunna wal jamaa ita kanta sunan ma tukunna in yayi shiru zai ce a babu in kuma ya ce akwai ya nuna maka littafi daya tak da a zamanin annabi a qur'ani babu dai ko nan na san ga mahaddata a qur'ani na san in malama isa zai ce babu babu ne aka daga Allah ko akwai a qur'ani ka san ta yi ko mun manta an karanta mana ba mu gane ba babu ahli sunna wal jama'a qur'ani a hadisan annabi ba a rawaita daga bakin annabi yace ahli sunna wal jama'a ba a rawaito ba yau kuma wani tsigigi wai yana cewa wai dan ta shafa wai yana cewa wai tunda annabi yake bai taba ce maulidi ba nace wallahi wannan jahili ne ba karanta alqur'ani ba wa alal mauludi ba qur'ani bane wai kalmar maulidi annabi bai ta faɗa ba a ƙur'ani fa Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna ba ba maulidi bane zaka yawmun wulidtu fihi ba maulidi bane ga hadisai kata kata kalmar maulidi annabi ya faɗi da bakinsa wai shi yana ganin haka ya koshi kuma da karshe sai ce ai annabi maulidin sa azumi yake na ce ka malam an yi karan hauka bai cije ka ba ka ce manzan ku ‘yan bida'a in za ku yi maulidi irin na annabi ku fara azumi to dan Allah dan annabi irin na annabi a shi maulidi annabi ya yi irin maulidi irin nashi azumi wallahi yanzu duka ku sani in gaya muku wani abu daya saudi arabia sun gane cewa turawa ma da su ke yakan su ba mu musulmi ba domin 'yan ta'addan da suke barbada mana ɗai-ɗai ɗin nan ba iya mu yake cutarwa ba na cutar da arna na cutar da turawa su kuma turawa ba za su ido a cuce su ba duk alaƙan ku da bature ya ga zaka cuce shi zai cuce kafin ka cuce shi kuma in shegantaka ne he da aka kira shi da shege kafin za a kira ka da shege sai suka ce to wallahi da ja ba mu yadda ba suka yi zama a ingila suka ce duk duniya ba masu son zaman lafiya irin yan tsarika suka yi kuma tura sako suka ce duk wani dan ta'adda mun kula almajirin waye waye ne suka kama suna kwanan nan kun ga irin kiran da aka yi na karamci ko waye ne rabidatul alam al islami Sheikh Muhammad al-Mahi dan waye dan Maulana Sheikh Ibrahim suka kira suka ce muna son abinda baban kai kafa na haɗin kan duniya ku kadai ne za ku iya jagorantar al'umma gashi mun mayar muku da al'amarin ku hannunku ke sa ku saka ido za ku ga bana duk wanda suke ce maulidi kafirci ne in ban da mahaukata in ba ban da mahaukata to duk sun janye sai da sun sani masu taimaka musu masu da baya shi yasa limamin madina Allah saka mai da alkhairi da ya tashi ya dinga gwada manzon Allah ya gwada shi gwada shi wala muka ji dadi muka ji dadi kuma ko kai ne mai kin mu in ka zo kai ga annabi mun soka ko kana kin mu ku duba Dr. Ahmadu Bamba mana Ahmadu Bamba a rayuwansa ya yi munanan abubuwa na kazafi gare mu ya ce wai wallahi kaza kaza sharrika kala kala ya yi Allah ya fi masa amma daga ƙarshen rayuwarsa sai ya ce wallahi ya gane kin maulidi kin annabi Muhammad ne yace ni yasa yace bid'a a garin Kano a Kano bid'o'in da suke yafi dubu inji Ahmadu Bamba yace muna bid'a iri kaza muna bid'a iri kaza amma he na annabi yace kai shedan yana koya mana wannan yace wannan shedan ne bamu yadda ba yace ya kamata mu janye wannan magana abun mamaki da an yi maganar malami ya ce maka ibnu taymiya me yace to ibnu taymiya ya ce ai mulki akwai lada amma saboda girman annabi ne suka ce ba za mu yi ba kai ma ƙarya kai anan kuma ga sha littafin sa ibnu taymiya ya faɗa ya ce ai mulki akwai lada to amma ƴan uwa ina gaya mana su waye ni ahlus sunna wal jamaa wannan kalmar ahlus sunna wal jamaa duk wanda ya faɗe ta ku tambaye shi tambaya na farko kamar da na gaya muku shin ustazu ko za ka iya kawo mana shi a cikin alkur'ani ko kuma a zamanin annabi annabi ya taɓa ce ahlus sunna wal jamaa zai ce babu babu ba inda annabi ya ce to ɗaya kenan ka san su ma ka suke wai he zai ce maka annabi ya yi ɗarika kawo mana a ɗarika in ka kawo wa Allah wista kamu ala ɗarika sai ce to ai ba tijjani aka ce ba ai ba shazili aka ce ba to shi kenan to kai ma shin annabi sallallahu alaihi wasallam ku taba jin ya ce Allah sunan jama'a wallahi kansa zai ce muku babu da kansa zai ce babu in kuma yace akwai eh bai ba in a to salafiya kan mun faɗa musu ko malamai ma shekara 700 ba babu wanda yazo yace wai wai su salafiya salafiya kaza kaza kungiyar salafiya shekara 700 ibn taniya ke fara kirkira kungiyar salafiya salafiya ba balle wahabiya shekara dubu dubu haka kara ɗari aka yi ba wanda ya fara wance wahabiyya sai su suka zo kirkire ta izala kuma har musulunci har aka gama musulunci aka haife mu shekara bai fi arba'in da biyar ba yanzu lancin ɗinta a filin kwallo aka yi maza Allah bai taɓa zuwa filin kwallo ba ko annabi ya taɓa zuwa filin kwallo shekara arba'in da uku shekara arba'in da uku a lokacin har bagadadiya an gama rubutawa ko ba a rubuta ruwan bagaja ba ina ga shekara arba'in da uku a rubuta ruwan bagaja sosai kuwa wallahi ruwan bagaja a rubuta shi na ji ko ahmad imam malam imam dai ko ko bai rubuta ba dai ya haifi dan shekara arba'in da uku malam imam to wannan fa su ne yau suke kankan kan suke ce mana wai mu ne wai yan bid'a a garin nan ba za mu sake yadda wani ya yi tarihi ya huda spika ce mana yan bid'a ba sai mun mayar masa wallahi sai ya ga fa huwa raddun mun mayar maka sai mun gaya maka kuma mun shiga har gidan rido mun yi zama muka kunna muka ce duk mai surutu ya zo yi ba wanda ya yi sai wani mutum ɗaya ne ya yi mana wani harbi wai to assalamu alaikum na eh wai shi ne baka ji wai a dawo da modin manzo Allah saka yan uwa ku sani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin girmamawa ne abin girmamawa ne sufaye su ne ahalus sunna wal mene wal jama'a to ilmin bid'a in an ce bid'a a wajen sufaye a wajen malaman musulunci gaba ɗaya kuma wannan in general duk malaman musulunci in an ce bid'a a wajen su abinda suke nufi shine ma uhdisa wa khalafa kitaban aw sunnatan duk abin da aka kirkire sa ya saba da alqur'ani ya kuma saba da hadisin manzon Allah amma idan bai saba da Qur'ani ba bai saba da hadisin manzo Allah ba to tun daga kan sahabbar har kanmu ba wani in malamin sunna ne da ya taba sukan bid'a babu shi domin ba a rawaito daga bakin manzo Allah yace duk abin da ya faru bayan ni ba ni ne ba haramun ne manzo Allah bai taba faɗin wannan magana ba me hadisin hadisai biyu ne manzo Allah yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddud me kun fahimci hadisin wanda ya kirkiri wani abu a cikin musulunci amma abun bayi daga cikin musulunci a fahimci abin ba da ya kirkira shi annabi ya ce ma laisa minhu me ne ma nan istisna'i ne kan duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin musulunci amma abin da ya kirkiran bayi daga cikin musulunci mun mayar masa sannan sai hadisi na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk ruwayin sai tuna Aisha wanda aka ta aikin da bamu umurce shi ba an mayar masa ba haka annabi ce ba to ya zaka da hadisin man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya sunnanta sunna mai kyau a musulunci wannan anan ne za ku fahimci wani ta'arifi shehu mu shehu Ibrahim radiyallahu anhu shi hadisin man sanna sunnatan hasanatan ya dauka bai dauki cewa ma laysa minhu ba duk wanda ya dauki ma laysa minhu zai tafi akan cewa duk abin da aka kirkira bayan annabi inna da asali sunan shi bid'a mai kyau amma shi Ibrahim bai dauki wannan ba ko shi abin da ya tafi duk abin da aka zo aka so da shi bayan manzon Allah in yana da asali suna wannan abin sunna shi ba haka ya tafi me hujjan ka shehu manzo Allah ya ce man sanna fil islami sunna bai ce man sanna fil islami bid'a ba man sanna fil islami sunna sai suka ce to ai gajo Ibrahim ya ce babu wani bid'a mai kyau a da ya ce ba bid'a mai kyau din kawo abubuwan da kake ganin bid'a ne ka ji zai kira su da sunan bid'a aka ce shehu me hujjan maulidi ya ce rashin hujja akan manzo Allah kana tambayan hujja an ɗebo maka da zafi wani lokaci aka ta shehu me hujjar maulid yake ai Allah ya gaya mana cewa wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka amman zannin Allah ana bada labarin su annabi ne sai ka nemi dalili fir'auna ba ba mu labarin shi ba kuma mu karanta mu samu lada karuna fa ba ba mu labarin shi ba mu karanta mu samu lada namarudu ba ba mu labarin shi ba mu karanta mu samu lada duk kitatiman arna ne sai annabi ne da mu karanta ko mu samu zunubi kana da hankali kuwa arna mun karanta labarinsu a Kur'ani mun samu lada wa samuda allazina jabu fakhra bil waqt yanzu ina da lada fa da nace wa samuda wa samuda sunan samuda fa inna fada wai na samu lada annabi kuma da yake Qur'ani ko ta ina annabi Muhammad ne shine kuma in kira sunan shi in samu zunubi kana da hankali to wayannan hadisai guda biyun har yau ni ban ga wani wanda yake ce bid'a bid'a da ya gane hadisin ba domin da ya zauna wallahi duk wanda ya zo da wannan hadisin sai ya fita musulunci yanzu yana zama zaka cire shi a musulunci da kuma shi da shirkansa ba kai da ka cire shi ba misali to man hadasa fi amrina hadha ma laysa minhu yake to shikenan kar ka ma wani bayani kar ka yadda aka wani maulidi a to alhamdulillah malam ya mana bayani ya qur'ani yake a zamanin manzo Allah kawai shikenan eh qur'ani a zamanin annabi da ka ake yi annabi ya rike shi da ka sahabbai ma sun dauka a bakin manzo Allah sai kuma a jikin fata a jikin ganye jikin itace jikin kashi to haka qur'ani ke to masha Allah malam dauko min qur'anin ka yana dauko ga wasu takaddu ne kuma takaddan nan ba ma musulmi ne ya buga ba wallahi in an samu musulmi ya buga ba shi hada injin ba sai ka maka gasu ah malam to na zamanin annabi nake son gani to ai an hada qur'ani a zamanin sai na abubakar to aka hada qur'ani a zamanin sai na abubakar okay bid'a na farko ya shigo ashe an hada qur'ani a zamanin sai na abubakar bid'a dai ta tazo a'a ai duk abin da abubakar yayi sunansa sunna dan annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di to fa anan malam ka sake canza mun ma'anin bid'a a baya abinda annabi ya ce mana bid'a shine man hadasa fi man hadasa fi amrina hadha ma laysa minhu duk abinda aka kirkira kai kuma cewa kake duk abinda annabi ba yanzu ka kara gyara bid'a mana in dai sai Abubakar yayi sunan shi ba bid'a ba eh haka ne ya yadda to haka raka Allah ya dai na gani wannan waye ya digo din nan an yi digo an yi wasali an yi baki an yi kaza sai bayan sayyidina abubakar ya bar duniya sai na usman ya bar duniya sai na ali ya bar duniya sai na umar ya bar duniya ba su habban hajjaji ibn yusuf ne sakafi hajjaji ibn yusuf sakafi din nan kuma ba sahabin annabi muhammad bane shi yazo ya dinga zane zane ya mata yaya ya mata wasali ya mata dugo to haka nan kallahu bid'a ya shigo qur'ani sai ce na kafirce wa Qur'ani in bid'a ne haka zai wuta bai kafirce ba to in ko bai kafirce ba sai ya ce maka to ya yarda da wannan bid'a to ai kaga ya da dan bid'a kuma ya da dan wuta finnari ɗayan bi ne ko yaya in ka fahimce shi da haka ko ka kafirce ko ka kuma shiga wutan da idonka domin hajjaju ne ya zo yi wannan dige-digen babu rubu'i a Qur'ani babu khumusi babu ushiri babu dukkan wayannan subu'i din babu su su hajjaju ne suka zo aka tarwa wannan abubuwan kuma wanda hajjajin da har yau ma- musulmai sun kasu kashi biyu suna ganin ma hajjajin nan ba lallai ma ya shiga aljanna ba balle ma ka ce ai waliyi ne waliyi ne a ana da sabani a kai kasancewan ayyukansa yayi khaladu amalan salihan ɗayan kuma sayyi'an sannan idan ka tsallake wannan idonsa ya raina fata tun anan ka san cewa an gama magana an kashe boss annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi makarantar tsangaya ba bai yi makarantar islamiya ba bai yi wa innan ba gabaki ɗayan su na'am manzo Allah bai yi su ba bai yi tsangaya ba bai yi islamiya ba bai kuma yi masallaci irin wannan ba mu kuma yanzu gashi muna cikin masallacin har ana cewa wanda ya bada ɗaya Allah zai ba shi goma Allah zai baka goma goma me Allah zai baka goma bulok din a zamanin annabi waye mai mola bulok wata inji ne ta mola bulok din siminti babu sai ya ce maka to a to ai malam kaga muna maganar musulunci ka kuma maganar duniya mu fa muna maganar bid'a a cikin musulunci ne to ina kullu bid'atin dalala kai maka kare ta annabi Muhammad ne cewa ai duk bid'a bata ce manzo Allah ya ware cewa bid'atun diniyatun ko bid'atun dunyawiyatun manzo Allah bai ware ba kullu bid'atin dalalatun duk bid'a bata ce ba haka bane to annabi ya ce duk bid'a bata ce kai kuma ka zo ka ware wa annabi ka ta kai fa san ba haka bane bid'an da ake nufi bid'an addini ne da bid'an rayuwa anan ka sake fa- ka ka sake ko ya zama ya yadda ya karyata ma'aiki ko ya yadda da ya karyata ma'aiki ko kuma ba ya karyata ma'aiki ba ya yarda shi dan bid'a ne to ka sake gaba idan duk wa'innan ya dinga nuna maka ya yarda ya yarda ko ya nuna bai yarda ba to ka zo kan abinci ka zo kan abinci shi ma bid'a ne rigan da kake sa manzo Allah bai sa ba in kuma yace maka "Ah, ai wannan kayan jin daɗi ne kayan jin daɗi ka yanke wandan ka yanke wandan kayan jin daɗi yanke wandan ba sai sunna bane to in kayan jin daɗi ne ina amfani yanke wandan sai kar ka yanke annabi bai taɓa sa wando ba ka ce sunna ne manzo Allah bai taɓa sa wando ba kai ruwaya ma da aka samu an ce so dai manzo Allah ya ɗauki wando ya rike ko ya sa ba na farko shi kan shi wandan ina sunnar ina fa son gaya muku wani abu wallahi duk wanda ya zo ya zauna kar ka zaci karatu za mu yi ta zuba maka a sai ka yi gumi ka fara bari ka fara bari kana ina to to kai yake ta tambaya ne kai ma in tambaye ka tukun sai to tambaye ni ai ba wai zamu zo ne kawai mu mu dinga biya ma karatu a kyauta kana kana eh an gama ya ce to ai da ma na san nan a tambayoyi za maka guda hudu in aka maka kwarara har ka mutu akai ka kabari wallahi da tambayan da akai ka abin da yasa abubuwa ne wayanda duk gaba ɗaya rufa ido ne an yi ta yi wa mutane rufa ido kuma alhamdulillah yanda kuke yan zamani mu ma yan zamani ne in ka iya musu mu ko mun iya dabaran gano musu abubuwan da ke a ciki shine tambayoyi ne kawai duk wanda ya maka wani bid'a eh, kaza kaza to ka masa tambayoyi manzo Allah ya ci- ya sha gotan wake shinkafa da miya fa da nama annabi ya taba cin mata ya bauchi to ko ya karo bai ci ba a zamanin manzo Allah sai suna Aisha tace babban bid'an farko kun san me bid'an farko ita tace bid'an da ta fara gani an kirkira bayan annabi shine matankadi a tankada abinci a barzai haka ake ci wasu sahabbai suka zo suka ce sai tuna Aisha muna so mu yi koyi da Annabi ki dafa mana abinci irin na manzo Allah zamu ci tace anya za ku iya anya kuwa suka ce ai muna so mu yi koyi da manzo Allah ne tace to ba komai a kawo aka kawo kaza aka kawo kaza sai aka gama kawo sai tuna Aisha ta ta barza musu yanda ake manzo Allah wannan ya ce yana haka wannan ya ce yana haka har suka gama ci tace ai ya yara ai ba haka manzo Allah ya rayuwa ba daɗi annabi ya rayu yana ta shi ba kai kuma kana buɗe baki za a zo a kawo pepsi tsabar rashin kunya ya buɗe ya ga abin yana tsaki kuma haka zai zo yana kwat kwat kwat kwat ya sha ai, masha Allah alhamdulillah alhamdulillah ka- ka tambayi hukuncin sa akar baka Allah bid'a ka sha bid'a kana ce ma'aiki ne ta shan wannan gas din ba ka tambayi hukuncin sa ka jira an gaya maka hukuncin sa kake sha kwat kwat kwat kwat ustazu tsaya mu tambaye ka kai ma waye yace ka sha Pepsi waye gaya ma manzo Allah bai sha ba bai ci ba to ai aka nauka wannan abinci ne ya kace hana mana kayan daɗi ne kayan daɗi annabi yayi annabi yayi ya ce bid'a ne ya kamata a koma zamanin annabi a ji cewa ya san wannan abu me hukuncin sa ku fahimci irin wannan abubuwan duk logic ne ba sai ka wahala kai karatu ba su ma ba karatu suke ba kawai hadisi da suke cewa kullu bid'atin dalala in kai bayanin minti 30 sai ta kice kullu bid'atin dalala to yaya zan yi ni ita bayani kai ba kai bayani to a takeice yan uwa na zo mana da littafin Sheikh Usman ibn Fawdi radiyallahu anhu dukkanin su suna ƙarya suna ce ai dan Fawdi ya namu ne dan Fawdi ya namu ne ba haka ce faɗa ba ba haka ce cewa ba amma wallahi wallahi wallahi sun fi kowa sanin dan fodiyo tsakaninsu da shi ya fi tsakanin sama da ƙasa wallahi wallahi sun san cewa dan fodiyo tsakaninsu da shi ya fi tsakanin na kabari da na cikin wuta ya fi tsakanin na rai da wanda yake lahira da wanda yake duniya domin dan fodiyo tun na shekara sha kaɗan ya ce musu ya ga annabi kurkuru lamma balagtu ka je ka duba yace da na balaga shekaran shi sha shida yace na ga manzo Allah ya zo min ido da ido ba bacci ba su kuma sun ce ƙarya ne wanda yace ya ga annabi Muhammadu riddadde ne dan fodiyo kuma yace tun yana shekara sha bakwai annabi ya zo ya naɗa mai rawani yace masa kai shehin kadiriya ne tare da shi da kan jilani aka zo su kuma a wajen su duk ba kadir ya karni ne dan fodiyo ya tafi akan cewa shi sufi ne dan dariƙa ne na wurin dariƙa dan fodiyo yakin da yake yi yakan ce Allah ina yakin nan ne amma buɗi idan ya zo zai yaki garin Bauchi ko garin Ningi kai danci sai ce a buɗe mun wannan garin albarkan Shehu Abdulkadir Jilani ba albarkan Annabi Muhammad ba albarkan Abdulkadir Jilani a wannan littafin duk babin da ya kare sai ya ce Allahumma waffiqna littiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin bidayihi intaka sai ya ce Allah dan darajar annabi Muhammadu su kuma a wajen su duk wanda ya san darajar annabi Muhammadu dan banza ne sai ina kuka da alakar dan fodiyo for one nine dan fodiyo yayi gabar ko kuma kun tafi kudu da arewa dan fodiyo kuma bari ku ji menene bid'a a wajensa babi mai muhimmanci ba ma bid'a ba a wannan littafin sa wanda ita ce littafin da ya yaki bid'a din dan da ita aka dinga fakewa ko ihya'us sunna wa ihmadul bid'a ihya'us sunna wa ihmadul bid'a dan fodi a cikin wannan littafin shafi na goma sha biyar ya bude babi mai suna ma yunkaru min al bid'i wa ma la yunkar menene za ka iya karyatawa na bid'a in kaga ana yi kuma menene ko da bid'a ne in kaga ana yi ba za ka yi magana kai ba dan fodiyo ne wannan magana amma da an tashi mujaddadi dan fodiyo mujaddidi dan fodiyo Allah ya masa kaza wallahi har zuciyarsu sun sani kirya take wallahi sun san ba su tare da shi wani ya tashi yana bambami a Sokoto wallahi za mu rushe kabarin dan fodiyo za mu yi kaza za mu yi kaza kuma yana wai cewa wai shi wai yana kara dan fodiyo ne saboda rashin kunya ai mu muna kara dan fodiyo ne wai yana gayyatar a zai mukabala nace ya dame mukabala da kai ban san musuluncin ka da nashi ba sai ka mun bayani wani musulunci kake tukun mu san shi wani wanne yake to dan fodiyo abin da yake faɗi shine wa amma ma yunkaru min al bid'i wa ma la yunkaru minha bid'a akwai wanda in kaga ana yi zaka zaka ce ba bai halatta ba akwai wanda kuma in kaga ana yi zaka halatta shi sai yake cewa وفقنا الله وإياك كسني الله يسام داتني لكي أنه تقدم أن الشيخ عز الدين عبد السلام شيخ عز الدين عبد السلام ياتي الإنكار متعلق بما أجمع إلى إيجاده baka inkarin bid'a sai an samu duk malaman musulunci sun yi ijma'i sun ce wannan bid'an na haramun ne duk malaman musulunci sun yi ijma'i su ce wannan abun haramun ne faman taraka makhtulifa fi wujubihi duk wanda ya bar abin da an yi sabani cikin wajibin sa aw fa'ala makhtulifa fi tarimihi ko kuma ya aikata abin da an yi sabani cewa wannan abin haramun ne yace fala inkara alaihi a gaba yace ba a inkarin sa ibn kai karshe sai yace wa ala hadha inji dan fodo qultu yace nace akan wannan maganan shau izri na abdulsalam fala inkara alaihi ai fala yajuzu laka an tunkira bid'ata ala ahadi yace haramun ne ka zo ka ce bid'a kaza ba ta musulunci bid'a kaza yace wannan haramun ne illa an ta'lama annaha min al-bida'i al-muharramati ijma'an sai in ka san cewa wannan bid'an malamai sun haɗu sun ce bid'an na haramun ne to anan ibn a Usman bin Fodio ya ba mu a shafi na goma sha uku ya kasa bid'a gida gida gida gida gida biyar duk bid'a an ka zance bid'a to gida biyar yake kasuwa akwai bid'an da dole ne musulmi ya yi shi kuma in bai yi shi ba ya samu matsala in baka yi ta ba ka samu matsala an fahimce ni guda mu zo mu buga misali akwai bid'an da haramun ne duk musulmi in yi shi ya samu matsala akwai bid'an da kuma ana son ma musulmi so ake kai kuma bid'an akwai da bid'an da kuma in kai yi sa ba laifi in baka yi sa ba babu laifi su ne ka bayar su shan coca cola din nan da na faɗa amma bida ne fa dan annabi bai sha ba ko bai bada fatawa akan a sha ba in ka sha ba yasa ka sha akwai bid'an da kuma idan ka yi sa makruhi ne an ki amma an kai babu laifi amma an ki ba ba haka aka so ba wannan ba labari na bane malaman musulunci kaf sun tafi akan haka kaf malaman musulunci haka suka tafi bid'a ya kasu kashi kashi ne wanda in nace zan fara kawo muku malaman zan kare lokaci na wallahi ban tashi anan ba in ce muku malam wane malam wane malam wane wallahi za mu kare lokaci ba mu tashi a wannan wajen ba amma daga cikin su malaman da suka tafi akan wannan fatawar kafin mu zo mu buga misali akan su za mu ɗauko malamai ɗai ɗai ɗai ɗai wanda za mu samu cewa sun ba da wannan fatawar a cikin musulunci wanda malamai ne duk wanda aka faɗi sunansa kai kanka ka san cewa wannan mutumin malami ne da ma'anan ilimi malami da ma'anan ilimi wanda duka sun bar da fatawan cewa abu kaza in an aikata shi ba bid'a bane abu kaza an aikata shi ba bid'a bane abu kaza an aikata shi ba bid'a bane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba kuma duk wanda ya fahimci kaza bid'a ne ya fahimci kuskure kuma wa'annan malaman musulunci ne ba wai wasu ne wanda suke dibgaggu ba malaman musulunci daga cikin wa'annan malaman kamar yadda za mu fara kawowa idan muka ce za mu kawo su akwai irin su wato al'allama abulwalid al-baji ya faɗa cikin littafinsa al-muntaka sharhin motsa na al'imam malik ibn anas ku ce malami guda ɗaya malami na biyu akwai al-hafiz abu suleiman al-khattabi ya faɗa a cikin littafinsa ma'alimus sunan sharhin sunan na al'imam abu dawud malami na nawa malami na biyu idan mun wuce wannan akwai alkali abubakar ibn al-arabi al-maliki wanda an san shi ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai da suke kin bid'a wanda ya faɗa a littafin da ya sharhi na al-imamu national na al-imamu tirmidhi malami na nawa malami na uku malami na hudu a cikin su akwai al-izzu ibn abdussalam a cikin littafin sa al-qawaid wanda Sheikh Usman bin Fodio ya tabbatar da wannan magana malami na hudu idan mun tafi kan cewa malami na biyar akwai al-imam al-ishbili wanda shi ma ya faɗar wannan maganan akan cewa ba komai bane kai da ka gani zaka faɗa aka ce bid'a kaza ne a cikin sharhul arba'in shi ma ya tabbatar da wannan magana akwai malami na bakwai al-imam abul hasan eh na kawo dan fodi a ciki al-imam abul hasan al-maliki a cikin littafin sa tahqiqul mabani shi ma ya tabbatar da cewa bid'a ya kasu kashi kashi kashi ba kashi ɗaya bane akwai malami na takwas akwai al-imam al-fakihani a cikin littafin sa talkhis al-ikhwan ya tabbatar da cewa bid'a ba kai abu ɗaya kawai da kace bid'a akwai ana nufin komai bid'a haramun bane ba haka bane jahilci ne yake sa su faɗi wannan magana akwai malami na tara al-hafiz ibn abdul barri a cikin littafin sa al-istizkar wanda ya sharhi na muwaddana al-imam malik akwai malami na goma al-hafiz ibn hajar al askalani wanda alhafiz ibn hajar din nan shine wanda ya littafin mene littafin fathul bari sharhin sahihul bukhari to wannan a takaice mu bada malamai goma akwai irin su al-imam al-hafiz ibn rajab al-hanbali akwai irin su al-imam shafi'i akwai su gokarun malaman musulunci duk sun tada kan cewa bid'a akwai wanda ya zama dole ma hikayi shi misali daga cikin dan fodiyo ya kawo bayanin bid'a na farko dan fodiyo yace wanda dole ne ka yi shi ya ce kamar rubuta alkur'ani bida ne bida ne manzo Allah bai rubuta alqur'ani da wasali ba da baki da harafi ya rubuta haka manzo Allah bai ba ko ba a yi a zamanin annabi Muhammadu ba sai bayan manzon Allah aka yi shi a hada qur'ani ma a tara shi shi ma bayan annabi Muhammadu aka yi shi bid'a ne dan manzo Allah bai yi sa ba amma mai dole ne a yi shi ko ba dole bane zabar qur'ani a rubuce dole ne a yi shi me yasa ya zama dole saboda dole ne mu isar da sakon Allah in ko ba a hada ba kuma sakon ba zai isa ba yanzu bid'an da ya sake zama dole ka yi biza inda ka je aikin haji wallahi bid'a ne sai sai ka to ha to ai wannan wasila ne hanya ne kawai na zuwa aikin haji wasila mu maulidi ba wasila bane samun san manzon Allah kawai yake ta wasila ne kuma waye ya ce maka wasila ai ka'idan malamai sun ce malaman sun ce nan kace karya ne can kuma sun ce kace da ka kafa mun hujja da su yanda ba za ka yadda a can ka kafa mun in kafa maka dalilin da su ba kai ma anan in ka zo kace mun malam wani ya ce zan ce maka ƙarya kake yi kawo maganar manzo Allah ba yanda za a yi kai malami ka zo ka ka karanta magana ya ce maka bai yadda da malamin ba annabi me yace kai kuma in ka zo ka kawo masa maganar manzo Allah ya ce maka to malam wani me yace ta yaya wannan wani wasa da hankali ne yaya za ka min awu da budu guda biyu kuma ina kallon ka wannan gongomi wannan bokati in za ka ibada naka ka saka bokati in za ka ibada naka ka sa gongomi ba zai yi ba idan ka ce annabi to mu sai a iya maganan annabi in ka ce malamai nan kawo malamai kai ma malaman da na kawo kai ma in na yarda da su za ka yarda da su idan ko ba haka ba to da ni da kai duka mu aje mu tsaya akan maganar manzon Allah yanda kwanakin ba muka tsaya kullu bid'atin dalala to har Pepsi ya shiga kaza gasasshiya albaik ta shiga shabar albara'i ya shiga rigan da kake sa ma ya shiga har ta wando da kake saka ka yanke manzala bai sa ba manzala ya ce wannan ma wando yace yace da da ma wa mata kuke sakawa inji manzo Allah da su fi kyau da wando inji manzo Allah balle a irin su manyan bid'a irin su musabaka bid'a ne mai kyau amma annabi bai ba yaushe ma aka fara yin musabaka wani ba Allah ya kira ne yake min tambaya sai malam abun bakin cikin an ce musabakan nan bid'a ne amma da ka fara magana ce maka ai a zamanin annabi an yi tsere da doki kuma muna ganin doki ba su zuwa su hausi tsere in ka san kai sunnan annabi na musabaka to nemo doki kato to ka ciyar da shi amma kusan wani abu daya da wanda za su hau doki su tsere da sunan sun yi sunan manzan Allah da wanda zai koyi harbin bindiga da sunan yana kwaikwayo da annabi mai harbin bindiga ya fi ka sai dai musulunci ana yin hukunci ne da zamani yanzu kawai sha zuwa ce za a yaki musulmi sai ka je ka nemo madarzawa ka nemo adda da sanda da kwari da baka ka ce ai da su annabi yaki wallahi an karar da ku tasa'u ne daya daga na farkon ku har na karshen ku kuma Allah ya ce wa'innan su suka kashe kansu Allah mutum da ne zai labe ya tsaya yana ɗauki ɗaɗɗaya tashi tashi tashi tashi yana tashin su tashi tashi sannan sai a ce za a je aikin haji sai ka ce ai a zamanin manzala da rakumi aka ji to kana zuwa bodan Najeriya su tare ka da rakuminka in kai wasa a wajen za ka yanka rakumin sannan kuma ka dawo gida ka isa ma ka je kuma balle ka je Saudi Arabia suna kama ka da su ce to ga wani dan gudun hijira mara hankali kuma gala hangal saka yan uwa ku fahimta addinin nan a fili yake wasu ne kawai suka zo suka kaka bawa musulunci wani irin kuyut suna mukabbala kuyut ne wadda ta tare musulunci ta hana mana civilization an hana mana wayewa kawai kowa shi kenan da ya gani ko sai ce ustaz ne ya ce bid'a mutum ɗaya hadisi ɗaya hadisin nan kuma zai haddace ta bi gane ba sai ta fatawa da an ce zikiri Allah Allah ta bid'a ne manzo Allah bai ba da an zo aka ce to ustazu yaya azo ana ba tare annabi bid'a ne annabi ba waye ga annabi ba komi in kace ya ce ma bid'a kuma hadisi ɗaya rike to ka tsaya a hadisin yanda yace bid'a ne ka fara girgo mai an ce wani baba tsoho akwai wani yaron unguwansu ya raina shi a shi da abin da ya sa riga ya raina shi wai ranar moldi ne ya gansa ya fito wai ya zo ta da shi baba ai kai ma ashe kana shiga tare moldi ne yaron yana so mai rashin kunya ita ya ba zan yi ba san annabi ne ce a baba manzo Allah fa bai yi ba ya ce a a a a yaro annabi bai ce eh kuma zaka shiga cikin moldi ya ce zan shiga sosai amma ya ka gane annabi ba ya ce ai duk abin da annabi ba haramun ne ko za ka kawo yadda annabi yayi sai ce a to yaro kana son magana suka ja gefe ya ce yaro muna wani gari ne ya ce muna garin bauchi a wani unguwa ya ce bakin kura ya ce annabi ya zauna a bakin kura ya ce a yaro kaga tafiya madina ya kama mu ya ce haka ne kuwa yaron ya yi kokari a to ai nan garin ya ce a to wannan mawuldi ne yanzu abin da za a yi ni zan je nemo yadda manzo Allah ya fita mawuldi kai kuma ka nemo yadda ya zauna bakin kura shikenan haka kuma aka tafi kaga wannan baba ya nuna mai shekaru ko ba haka ba manzo Allah ya ce mana sufahaul ahlami wawayen tunani suke da shi shi yasa mutum zai zo ya kama ka tunanin da in ka kalla ka ce kai wannan wani datta jaki ne a'a yaya za a yi ka zo ka ka kawo maganan da ƴaƴanka ka jikokin ka za su baka amsa ciki amma wai kana cewa shine hujja to ƴan uwa akwai bid'a wanda yake haramun ne an kirkira bayan manzo Allah kamar abin da ya shafi ga sunan kata kata irin gidan gala ko ba haka bane ba duk bid'a ne irin a ce ka yi sallah ka biya shi ma bid'a ne ana assalamu alaikum kar a fita ka a fita tsaya jama'a akwai akwati a gefen dama kowa ya saka kuɗi wannan bid'a ne manzo Allah bai ba haramun ne dan da ku hana wasu zuwa sallah shi yasa da yawa masallatai irin wannan zaka ga talaka bai zuwa sallah ciki wallahi talaka bai cika sallah ciki ba domin in kai sallah zaka ji kunya kai kaga masalla ne rike rigan ka kai malam baka bayarwa ne baka bayarwa ne yi ka biya kenan yi ka biya wannan bai kamata ba daga cikin bid'a na haramun bid'a na haramun bid'an haramun shine yawo wajen yan siyasa a ce musu a kirkira ayan qur'ani na karya a ce wa dan siyasan da shi annabi yake nufi karya ne duk dan siyasan da wani malami ya zo ya jama aya aka a'udhu billahi minash ya gama maka murya wai yace Allahumma kaza yace ma annabi wallahi kariya yi bid'a ne makariya ce bid'a manzo Allah bi tabab damfaran mutane ba wannan damfara ce sahabbai ba su damfara ba kuma ana yi office office alhamdulillah mun ganka mun gani a hadisi kaza din nan da ya fito da sunanka bayanin ya fito don dama annabi kai yake nufi ya ce kaza da kaza wallahi annabi ya faɗa ba dan siyasa in ka ga dan damfara ya zo gaban ka in kana da niyyar da ka taimake shi ka taimake shi amma kar wani dan damfara ya zuga ka wai ka zo kana wai wai kai sunna ya ambace ka bai ambace sunan ka ba shi ma bai ambace sunan ubangi ba balle daga cikin bid'a na haramu in na dinga jero muku makarantun mata makarantun mata da ake yi na dare a saka ustaz kato kuma ustazin nan na da sha'awa jikinsa wani ma ustazan an taba kama shi kuma an kama shi kawai in an kama shi aka yi haka haka wani wai da kama yace wai malam ne fara karato na mai asiri an hato mai asiri kawai dai na rabu da matan amma malam ne karato na mai asiri kun san kun san wanda shi kuma da malam din yayi shishigi a kansa me yau malam din bidiyo malamin yayi an san malamin a duk Najeriya malami a Sokoto ya matsa wandansa yana haka haka ga yan civil defense sun shigo ga matan a gefe wai ya zo yana mata rukiya wai ɗalibai su ce ashe yana ta rukiya wai yana mata rukiya irin wayin na abun kuma su ma sunna ne manzo Allah bai ba kai barin kara muku bid'a na haramun a yau shine ba ina sukan sana'a bane islamic chemist a ce wai annabi ƙarya ne duk wanda ya bude islamic chemist kar ya ce manzon Allah ne ya koyar ka je ka ebo barbadan kuka ka ba wa mara lafiya ka ce masa manzon Allah ne ya ce wallahi wannan ƙarya ne bokanci irin na wahabiyya ce da muna yin karanta qur'ani a rubuta a sha wanda annabi ce sai suka ce wannan bid'a ne su kuma abokancin su yanzu sai su je su ebo kuka ha ba wala wani ebo tsamiya ita wannan tsohuwar tsamiyan da gani isko kai sun hau da kace kana ciwo sai ce aje ai hayakin wannan a sunanta herbal medicine ma'ana maganin gargajiya ba ta haɗu da manzan Allah ba kuma muna kira da babban murya musulmai su san haɗarin cewa a ebo magungunan kuka da makamantansu wai a ce maka annabi ko ruwan zanzam ne in dai ba za ka sha shi da niyyar cewa maza Allah ya ce ma'u zanzama ne ma shuriba lahu ba amma wani ya ebo barbadan kuka da barbadan kanwa da barbadan jar kanwa da barbadan bishiyan menene dorawa ya ce maka wai manzan Allah ne baka ƙarya yi sunna ɗaya ne a rubuta ma Qur'ani ka sha domin Allah ce shifa'ul linnas ita Qur'ani waraka ne wannan sunna ce amma barbadan kuka da barbadan wa'in abubuwan duka manzan Allah bai san da su ba saurana minti biyar insha Allah na gaba shine daga cikin bid'o'i shine wannan masu zuwa suna kallon musabaka din shi ma biya bid'a na haramun ne akwai wanda fa wai shi a musabaka bakin bakin yarinya da kura ido wai yana kallon wai tashi da, da soka kuma da yawa masu da'awar su suke wai shi aikinsa an bashi kallon baki ne zai ta kallon bakinta waka yana waka wakala duk yana gani dan Allah halal ne ka je ka kura wa 'yar mutane ido ka sa ta a gaba wata wata ma ya tashi mafarkai domin abin da ubanta ma bai mata ba amma kuma duka ana zuwa zauna saboda me yasa ana bada kuɗi wallahi kuɗi yasa ake yin musabaka maulidi ma da aka fara bada kuɗi a garin nan dan Allah ba wasu ba su fara yi ba an fara yi akwai wani wanda ya kira ni ya ce min wallahi akwai application da ake rubuta na maulidi gwamnati ki tallafa mana maulidi ki ya ce wallahi shi a ofis din suke da ya bincika ce ya duba na makarantun wa'incan wanda ba su maulidin wallahi ya ninka namu so so so so tasa'in duk makarantun suka rubuta gwamnati muna maulidi a bamu guduma kwamitin maulidin ma sun shiga sun yi kaka gida in an bayar shi a ware mana namu a bamu wannan wannan mu ma namu dami maulidin sunna kawo shi gida to yan uwa ku sani maulidi da abin da yasa ga muna ta jayayya shi ma abin da yasa kawai Allah ne ya darabce mu ba kuɗi a ciki da da kuɗi da an yi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh amma bayanin da na suna kan maulidin ma bai shigo ba amma ga Sheikh Ahmad Isa Jaja na san zai mana dan jawabi kafin ya mana addu'a wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh zamanin Sheikh na
alhamdulillah mun gode wa malam da Allah ya saka masa da alkhairi a sakamakon ga waya na kokarin daukewa da mun so da malam kole an amsa mana tambayoyi to amma tun daga sheik malam ahmad jaja dai dan mana taliki ko na minti biyar haka na'am akwai tambayoyi jama'a akwai masu tambaya na'am me tambayar ka na'am dangane da maganar sunna
bismillah mana ka zo kai tambaya babu maganar ahlus sunna zamanin annabi na'am kun ga musu wannan sun ce ai annabi ya ce alaikum sunnati wa sunnati khulafa Na'am. To malam ya ji tambayar ka cewa wai dangane da magana ahalin sunna idan sun yi magana ahalin sunna sai a ce masu ai babu magana ahalin sunna sai su ce ai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin dan haka yake tambaya akai shin wannan hakan ne ya tabbata wannan manufan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nufi da irin wannan ahalin sunnan ne to malam dai ba da amsa na'am a dan uwa mai tambaya yace wai